الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوق وتن هدو نعم يومنا عشرين دقوق uku ga watan hudu watan rabi'un thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1445 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan sha ɗaya a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 99 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la abin nan alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor 89 ko 99 eh to kasan na 89 a cikin karatutukan wannan littafi to don allah ku yi ittifaƙin ɗaya ku gaya mu mana to kasan na 99 a cikin wannan littafi الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لدكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه إذن جماعة المسلمين بسمان تابا منا نان أتكين صلاة الجماعة بابي دكي مغانا أكان صلى الجمعي من فار مغانا أكان فضلها فللر صلى الجمعي أكوي حديث أبو هريرة واندا أكان سمكتايا زامو ساكي تاشي أكان سسبو دوسو بياني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيعة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة صحابي أبي هريرة عبد الرحمن ابن سخر الله يحدى مدشي أجنة الفردوس ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi sallar mutum a cikin jama'a a cikin jam'i ana ruɓanɓanya masa ita akan sallarsa a cikin gidansa shi kaɗai wa fi suƙihi haka kuma ana ruɓanɓanya masa ladanta a kan sallar da ya yi a cikin kasuwar shi na fata an fahimta me yake faruwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce hamsan wa ishirina ba'ifa ana ribanbanya masa ita riɓi ashirin da biyar lada ashirin da biyar maimakon a baka ƙwaya ɗaya sai a baka lada ashirin da biyar yadda abin ke faruwa ya ce wa zalika yadda abin ke faruwa shine annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a wato idan yayi alwala kuma ya kyautata alwalar domin daga cikin halin muminai nagari akwai isbagul wudu'i wato kyautata alwala ma'anar kyautata alwala kuma shine ka tsaya ka wanke kowace gaba cikin tsanaki da nutsuwa kuma ka tabbatar tawonku ba ka yi mata abin da bahaushe ke cewa jika-jika ba an san jika-jika aiko wato wani gurin ya samu wani gurin bai samu ba wani gurin ruwa ya taba wani gurin ruwa bai taba ba sannan akalla idan ma baka murza ba to a dai akalla ya zamto ruwa kan ya taba wannan gabar akalla ruwa dai ya taba wannan gabar in ma har baka ainihin wato murza ba Bani nan kawai an gane maganar da kyau ko saboda shi addalku a wanka da alwala ba wajibi ba ne amma ta'amimul jasad bil ma'i wajibi ne addalku shine cudawa cudawa a wankan janaba ko kuma a ainihin wato alwala ba wajibi ba ne ba dole sai an cuda ba amma ta'amimul jasad bil ma'i wannan wajibi ne wato game jiki da ruwa a tabbatar ruwa ya taba gurin to lalle wannan wajibi ne amma cudawa ba lalle ba ne in dai ruwan ya taba ko ba a cuda ba ba matsala ina fata an fahimci magana wannan shine abin da malamai suka tabbatar karkashin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine isbagul wudu kyautata alwala a wanke kowace gaba ta wanku a tabbatar da cewa ruwa ya taba kowace gaba thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa salatu sannan mutum idan yayi alwalar mai kyau ya fita zuwa masallaci ba abin da ya fitar da shi daga gidansa zuwa masallaci in ba ita sallar ba lam yakhtu khutwatan ko khatwatan to wannan mutumin idan haka ta kasance ba zai yi wani taku ba kowanne irin taku illa rufi atlahu biha daraja face wannan takun zai sa a ɗaukaka darajarsa tunda ya tafi masallaci ne mun yi bayani akan daraja da lada satin da ya gabata wa hutta anhu biha khati'a kuma sai an kankare mar zunubi da wannan taku to ku lura a nan ba ana nufin taku ɗaya a rubuta lada taku ɗaya a kankare zunubi ba a'a takun da aka rubuta lada the same takun kuma za a kankare wa mutum zunubi da shi da haka taku biyu lada biyu kankare zunubi biyu na fata an gane taku ɗaya lada ɗaya kankare zunubi ɗaya kowanne taku yana ɗauke da abu guda biyu kenan ban gane ko kun fahimta ba da haka duk takun da ya za a mar abu biyu za a ɗaukaka darajar shi za kuma a kankare mar zunubi sai manzan Allah ya ci gaba da cewa fa'iza salla idan aka idar da sallan nan a zahar ne la'asar ne magariba ne isha ne asuba ne lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi to mala'iku ba za su gushe ba suna mar salati suna cewa Allahumma salli ala fulanin Allahumma salli ala garbaci ina fata an fahimta in ji malam isa ko professor za su dinga wa wannan mutumin salati suna Allah kai wa wani kaza Allah kai masa albarka Allah ka biya masa bukatunsa na alheri Allah kai masa kaza su yi ta roƙa mar Allah to kai mala'iku suka ma salati ai ka hayya ka duba fa Allah cewa ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi lalle Allah da mala'ikunsa suna wa annabi salati kai ma sai aka wayi gari ka shigo sahun wanda mala'iku za su ma salati ai kai ma ka jefa ka taɓe wallahi ko ba haka ba ne mala'iku na wa annabi salati kuma kai ma su ma salati to me ke jawo mala'iku su wa bawa salati shine ya idar da sallah ya dan zauna ya dan yi tasbihi ya dan yi lazumi ya dan yi subhanallah ya dan yi la haula wala quwwata illa billah ko da cikin carbi daya ya zauna a masallaci bayan ya idar da sallah na wasu mintuna yana addu'o'i yana zikirorin bayan sallah to za su mar salati ma dama fi musallahu annabi yace matukar yana cikin musalla ɗinsa yana musalla ɗinsa a zaune to za su dinga masa menene za su dinga masa salati me za su ce allahumma salli alaihi Allah kai wa wane salati to kaji ku kamar yadda ake cewa Allahumma salli ala Muhammadin kai ma sai mala'iku su ce Allahumma salli ala kwamanda Allahumma salli ala malam Yusuf Allahumma salli ala Isa wali Allahumma salli ala anka Abdullahi anka sarkin ayyuka na fata an fahimta to haka za su yi ta kama sunayen bayan Allah suna musu salati Allahumma salli ala fulani na fata an fahimta Allahumma rahamhu Allah kai masa rahama kai wannan fa ba ƙananan maganganu bane fa ka rage abin yayi yawa kuma Usman wannan ba ƙananan maganganu bane Allahumma salli ala fulan a kama sunanka mala'ika da baya sabo la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su ma salati wallahi ka jefa ka tabi to ya za ka samu wannan hine a idan da sallah ka zauna a wannan gurin kar ka tashi kar ka matsa ko ina kana nan a zaune to za ka samu wannan alherin an gane sannan manzan Allah ya sake cewa wala ya zalo ahadukum fi salatin man tazara salata ɗayan ku ba zai gushe ba ana ta rubuta mar ladan sallah yake ta yi sallah yake ta yi sallah yake ta yi sallah yake ta yi matukar yana jiran wata sallah ne ta zo ta same shi a wannan zaman da yake ban gane ko kun gane ba an gane misali yanzu ba mun ida da magarba ba muna karatu me muke jira ya yi mu tashi isha to tunda mun zauna zaman jiran isha ne to annabi muhammadu ya ce za a yi ta rubuta mana ladan muna ta sallah har sai ishan ta zo shine wala ya zalo ahadukum fi salatin man tazara salata ɗayanku ba zai gushe ba a cikin yana ta sallah matukar yana jiran wata sallar ta zo ta same shi in ka zauna daga azahar kana jiran la'asar ta zo akwai ustazai ko alarammomi masu hadda da zaka ga sun idan da azahar mutum ya koma dungu ya ɗauki ƙur'ani yana karatu yana jira a kira la'asar wallahi kana cikin sallah matukar sallar kake jira ta zo ta same ka don haka idan misali ana idar da raka'a biyu a cikin minti biyar biyar to kai ta irga duk bayan minti biyar kayi raka'a biyu a gurin Allah an rubuta ma kayi raka'a biyu duk bayan minti biyar kayi raka'a biyu duk bayan minti biyar kayi raka'a biyu tsakanin sallan azahar da sallan la'asar ana samun awa ɗaya da rabi ko akalla ko to sai kai rarraba wato awa ɗaya da rabin nan zuwa minti biyar biyar wannan in mun ce a minti biyar biyar amma ni na san cewa a kadaran kada hamma mutum zai iya idar da sallah raka'a biyu a minti uku ko ba haka bane bai tsawaita ba bai kuma yi ta da sauri ba to in ka raba minti uku uku na awa ɗaya da rabi sallolin kaɗan ne za a rubuta ma wanda kai ba kaɗan ba ne to kuma malamai suka ce daɗin irin wannan idan sallar kai kai tsaye ai akwai yiwuwar kai wani kuskure a ce ba a karɓa ba ai ko amma tun da yanzu ladan za a baka ba magana kayi ba a mai ba ba a karba ba kawai rubuta ma za a yi ta yi kayi kayi kayi kayi kayi ka gama to wannan malam ya kawo wannan hadisin da dan ya nuna mana falalar mutum ya halarci sallar jam'i ko kuma ya zo ya yi sallah ya jira wata sallah ta zo ta same shi shine annabi ya ce wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara salata ɗayanku ba zai gushe ba a cikin halin sallah matukar yana zaune yana jiran wata sallah ne ta zo ta same shi to yana nan a cikin halin yana ta sallah kawai ina fata an gane وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراها أعده الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راحة abu huraira allah ya haɗa mu da shi har yanzu dai hadisin sa ne ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce man gada ilal masjidi wa raha duk mutumin da ya sammako zuwa masallaci ya zo ya zauna yana jiran sallah ko kuma yana jiran liman ya zo ya sammaka a addallahu lahu nuzulahu allah zai masa tattalin wata liyafa da Allah ya ce nuzulan min ghafurur rahim na ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا سيتي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا سيتي مي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سيتي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سيتي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سيتي مي نزلا من غفور رحيم nuzulan min gafurin rahim Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu kuma suka tsaya akan haka ba su yi ko gezau ba ina fata an fahimta suna nan akan haka ko ɗarɗar ba su yi ba Allah ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika lokacin mutuwar su to mala'iku za su dinga sassauka na rahama a kansu me za su ce musu mala'ikun Allah ta khafu wala ta hazanu ku kwantar da hankalinku kar ku tsorata kar ku shiga bakin ciki da damuwa a ce ka zo mutuwa mala'ika na rarrashin ka ai ka san ka tafi aljanna ana cewa kwantar da hankalinka wani kar ka shiga tashin hankali ba wani matsala wallahi tattare da kai kar ka shiga wani damuwa Allah ta khafu wala ta hazanu sannan su ce musu wa abshiru bil janna kai saboda ma da tsabar kwanciyar hankali muna maka albishir ma da kai dan aljanna ne allati kuntum tu'aduna wanda aka yi muku alkawarin ta za a baku sai su kara musu da cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu mala'iku mu ne masoyanku majibinta lamarinku mu ne waɗanda muka tsaya muku a gurin Allah sai da ya ba ku aljanna a nan duniya da lahira walakun fiha ma tashtahi anfusukum a aljannan nan duk abin da kuke sha'awa ran kuke so to za ku same shi ka duba a duniya me ke birge ka akwai wanda za ka ga akwai abin da shi ya fi mar daɗi a duniya ya fi jin daɗinsa ya fi yarda da shi ya fi amincewa da shi to Allah ya ce abin nan da kake sha'awa kake so ya fi burge ka ya fi ma daɗi to mun tana dama shi a aljanna wala kun fi ha ma tashtahi anfusu sannan wala kun fi ha ma tadda'una duk abin da kuka kira kuka ce a kawo kaza sai dai kawai ka gan shi ba wai idan kai requesting yanzu idan za ka yi abun nan sai ka buga waya ka ce amarya a girka kaza a girka kaza wala Allah ma ka koma kana ta faɗa ba ta gama ba ko ba a gama ba ko ba a samu attaruhu a unguwa kaza ba ko ba a yi wane ne ba a yi ta kawo maka wasu uzurruka to ita aljanna ba haka ba daga ka ce a kawo kalmar ka ba za ta riga nunar abin a kawo ma ba kafin ka irfa bakinka ya iso gare ka kuma yadda kake bukatarsa a nan duniya akan kawo ma tuwo ka ce miyar ba ta yi daɗi ba ko miyar gishiri ya yi yawa ko ko magi ya yi yawa ko ba ta ji mai ba ko ba ta ji kaza ba to a aljanna in an kawo komai ya yi amma komai ya yi baka isa ka ɗanɗana ka ce kai akwai matsala ba ba aljanna ba jama'a walakun fi hama ta shi anfusukum walakun fi hama tadda'u to dan Allah ya ƙara nuna maka yadda abin yake sai ce nuzulan wata liyafa ce aka yi ma ka san ko a duniyan aka ce an shirya na liyafa kai ka san dai za a karya kashi da kajis da zabbis ai ko ko a duniya nan aka ce gwamna ya shirya wa suwa na liyafa kai ka san za a more wallahi su ci su sha kuma su tahi da yan bula kowa a hannun shi ko ba haka bane to wannan na Allah ce liyafar Allah ce yasa da yace nuzulan sai yace min gafurir rahim liyafa ce amma daga mai gafara mai rahama Allah kenan Allah kai mana liyafa a gobe kiyama ya Allah kai mana liyafa cikin aljanna to shine anan aka ce in kai sammako na zuwa masallaci ka zo ka zauna ka jira liman ko kuma ka zo ka da wuri manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a addallahu lahu nuzulahu Allah zai maka tattalin wata liyafa min aljannati a cikin aljanna kullama gada auraha duk lokacin da kai samma ko ka zo ka jira ko ka zo ka jira liman ko ka zo ka saurara ko ka zo ka abin nan Allah zai ma tattalin aljanna zai ma tattalin liyafa ta wannan jiran don haka idan yau ka zo kai sammakon masallaci kana da liyafa gobe idan kai kana da liyafa a azahar in kai kana da liyafa la'asar in kai kana da liyafa asuba idan kai kana da liyafa L- magariba kowace sallah ta duniya in dai za ka mata sammako ka zo ba heliman ya zo ya jira ka ba ko sai an shiga za ka shigo ba a'a za ka zo da wuri a shiga sallah tare da kai ko ka jira ka ɗan yi nafila ka zauna annabi ya ce duk wannan sammakon da kai ka zo ka zauna za a maka tattalin wata liyafa akan wannan sammakon ku duba ku ga yadda shaidan ya hana mutane samun wannan alherin kowa yana zaune a jikin me jikin shagon shi ko jikin rumfar kasuwar shi ko yana temple ko ana kan kujeru an jajjeru ba wanda zai yi alwala ya taho masallaci yayi wannan jiran sai ya ji an kwarma kiran sallah mai kokarin shine daga an kira sallah zai yi kokari ya alwala ya shigo kafin liman ya me ya tada sallah ya nafila raka'a biyu ko dai bai samu nafila ba akalla dai ya riga liman zuwa wannan mai kokari kenan amma mara kokari haka zai ci gaba da hira haka zai ci gaba da ta'i har sai ya ji an fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sannan sai ya dauki buta da gudu ya ban daki kafin ya je ya dawo an yi raka'a daya an shiga ta biyu wannan kuma shi ke sa ya yi alwala ba cikakkiyar alwala ba haka ne ko ba haka ba har tsarkin ma ya yi shi shi ma ba cikakke ba ba zai bari fitsarin ya tsiyaye yadda ya kamata ba saboda yana sauri ya zo ya samu jami amma fa tun ɗazu fa ya san sallan nan ta kusa amma yana zaune yana ta tamɓelin shi da haka a garin gudun ya samu jami'i sai ya ɓata jam'in a gurare da yawa a gurin tsarki ya ɓata jam'in in ya gama ya zo gurin alwala ya ƙara ɓatawa ya taho da gudu ya ƙara ɓata jam'i saboda annabi ya hana idan an zo sallah mutum ya taho da gudu za mu zo hadisin yana gaban mu kaɗan a zunna annakum ganetun jiddan jiddan jiddan to wannan yana cikin abin da al'ummar mu ta kasa fahimta ka yi alwala idan ana tsaye da sallah karfe ɗaya saura minti goma sai ka yi alwalatin karfe ɗaya saura minti ashirin at least a sami 10 minutes to ikama ka shigo masallaci ka yi nafila raka'a biyu ko hudu ka zauna ka yi lazumi ko ka karanta ƙur'ani ko ka yi tasbihi ka jira liman ya shigo a miƙe tare da kai a yi ikama ka yi sallah nutsatsiya ka yi alwala nitsatsiya ka yi tsarki nitsatsi tsarki nitsatsi to shine ka samu cikakkiyar sallah wallahi amma idan dai kullum kai ɗabi'ar ka ne sai an tayar zaka rugo a guje sai an tayar zaka higa ban ɗaki da gudu sai an tayar zaka yi alwala buriburi sai an tayar zaka taho da gudu masallaci to kullum kana nan sallar ka la mahalla laha min al-i'rabi ba san me matsayinta ba baka da tabbacin cewa karɓaɓɓiya ce domin baka san me ka aikata a tsakanin wannan abubuwan da ka aikata ba Allah ya yi na'am za mu zo kansu kaɗan ɗan ba minti biyu hal tashhadun nisa aljama'ati shin mata suna halartar sallar jam'i malam ga tambayar ka na fata an fahimta malam yace ya juzu lil nisa'il khuruju ila al masjid yana halatta ga mata su fito su tafi masallaci wa shuhudul jama'ati kuma su halarci sallar jam'i bi sharɗin amma da sharaɗi an yi tajannabna ma yuthiru shahawata su nisanci duk abin da zai tada sha'awa a cikin mutane kar mace ta ci kwalliya ta ci ado ta kuma sa mini skirt ko kuma ta saka ɗamammun kaya ko kuma ta fito fuskarta a kwaye ina fata an gane ko ta fesa turare ko ta shafa mai mai ƙamshi ko ta dinga cin karo da maza ko wani a makamancin wannan bi sharɗi an yi ta jannabna ma yuthiru shahawata malam abdulazim albadau ya ce da sharaɗin kada su nisanci ma'ana su nisanci da sharaɗin su nisanci duk abin da zai tayar da sha'awa amma ya halatta ta zo ta ai jam'in azahar da ita ai la'asar da ita ai magariba da ita ai asuba da ita ai isha da ita ya halatta amma da wannan sharaɗin to tambayar shine suna kiyaye wannan sharuɗin to shine inda matsalar take shi yasa a zamanin sahabbai sayyidina Umar ya nemi ya hana su zuwa to duba tun zamanin sahabbai aka fara samun matsala to balantana zamanin mu yanzu zamanin ma habba wa dabba ko ba haka bane jama'a zamanin sahabbai ma an samu matsaloli har sayyidina Umar ya nemi ya taka musu birki balantana wannan zamani contemporary situation kenan in ji bature eh wani yanayi da muke ciki wanda wato masifar ta kai masifa yau an wayi gari wasu matan ma suna amfani da zuwa masallaci suna iskanci da hegantaka ko ba a yi ana yi sai ta amfani da mijinta ya yadda ta zo masallaci sallar tarawihi a ramadan ta zo sallar tahajjud a ramadan wallahi cikin daren ramadana a goman ƙarshe amma ta tafi gurin ɗan iska wallahi wani ɗan iska an sami irin wannan da yawa ta zo bakin masallaci ta kira saurayinta karfe hudu na dare ya bugo mahin ya zo ya ɗauke ta su je su yi ma sha'a dab lokacin da za a yi addu'ar kunuti ya zo ya ajiye ta a bakin masallaci kuna nan kuna kuka kuna Allahumma hadina fi man hadaita ana amin ta kuma tana can karkashin wani ƙato na rantse da Allah kuma wai da nufin mijinta ne ba ta dama ko ubanta ne ba ta dama ta zo masallaci wannan fa shine zaman da muke ci ana ta addu'a wasu suna kuka wasu suna neman yafiyar Allah wasu suna neman dukiya gurin Allah wasu suna neman jari wasu suna neman albarka wasu suna neman kaza amma ita ta tafi wani she wani sheganta kuna minal ja'iri ne ya kwashe ta Allah ya sauwaƙe don haka ya ce bi sharɗi da sharaɗin an yi ta jannabna ma yuthiru shahawata wato su nisanci duk abu da zai tayar da sha'awa wa yad'u ilal fitina kuma su nisanci duk abin da zai tada mai fitina fitina jama'a ko kun san a zamanin annabi an samu wani wata ta fito sallah ta fito sallah irin wannan ya kama ta da ƙarfin tsiya ya saka ta a lungu ya zina da ita an samu wannan zamanin manzan Allah saboda haka wannan fitintunu da wannan matsaloli ba yau suka fara ba matsaloli ne ga sunan bila adadi amma da mata za su kiyaye dokokin Allah ba ma wanda suka fi cancanta su dinga zuwa sallar jam'i irinsu domin zamanin annabi ana jam'i da mata su suna baya maza suna gaba sahunsu a baya sahun maza a gaba har yanzu kuma a wasu masallatai za ka ga ana yi musamman idan ka je wasu garuruwa akwai wannan mu ne nan muka samu ci gaban da har aka ware masallacin mata daban na maza daban amma zamanin annabi a haɗe ake yi su suna baya maza suna gaba shari'a bata hana ba amma da sharuɗan nan da muka ambata mina zinati wa tsibi su nisanci abin da zai tada sha'awa kuma zai haddasa fitina malam ya ce mina zinati na daga ado wa tsibi da kuma sanya turare saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mata da sanya turare ta fito waje wani yana jin ƙanshinsa to wannan mazinaciya ce ina fata an fahimci magana har na ji wani malami ya yi wannan hadisin wata gurguwar fahimta don wannan fassarar da ya gurguwar fahimta ne to a inda mace ta fito da turare ta yi kaza ta yi kaza ta fito maza suka ji kanshi to ta koma ta ce wankan janaba a ba haka magana take ba ina fata an fahimci magana ba haka magana take ba hukuncin aka bata da laifin amma kai tsaye aikin bata aikata shi ba ina fata kun fahimci magana amma da ta aikata aikin mubasharatan to lalle sai ta yi tsarkaka daga wannan najasar da ta ɗiba amma tun da bata aikata ba hukuncin aka bata eh to shikenan wannan hukuncin ya hau kanta da zunubin amma kuma ba ta da bukatar he ta je ta yi wanka ta yi kaza ta yi kaza don ba ta aikata aikin mubasharatan kai tsaye da ita da wani ɗa namiji ba ban gane ko kun gane ba malam aminu yana tambaya shin akwai dogaciya da keɓancewa tsakanin mata masu aure da marasa aure babu wani bambanci matukar mace ta fito da turare mai ƙanshi wani namiji ba mijinta ba yana ji fahiyya zaniya annabi ya ce mazanaciya ce shine har ma malamai suke cewa hukuncin ya fi tsanani ma akan matar aure akan matar da ba ta da aure saboda ita matar aure akwai mai ita ko wanda bai kamata wani ma ya ga abin nan ba gara sassauci ma'ana ba za a iya samun sassauci akan matar da ba matar wani bane in ma za a samu sassauci amma duk matar da take matar wani to an fi so mata nisanci wannan abin sama da matar da ba ta matar aure wallahu ta'ala a'lam a shi yasa malamai suka ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ina jin ya faɗa ya ce shi turaren mata launinsa na bayyana amma ƙanhinsa na me na ɓuya turaren maza kuma ƙanhinsa na bayyana amma launinsa na me na ɓuya saboda hi namiji ba a yadda ya shafa wani abu da zai nuna kamar ya yi ado ba irin yadda mata suke so don haka shi ba a so launin turaren ya bayyana amma ƙanhinsa babu laifi ya bayyana shi namiji ita kuma mace ƙanshinsa kar ya bayyana amma launinsa ya me ya bayyana saboda su dama da mai aka san su ado to amma idan a cikin gidanki ne ke da mijinki za ki haka don ki burge shi falillahi alhamdu wal minnatu babu laifi amma in za ki fita waje to lalle kar ki fita da wannan kanshin shine gaskiyar magana yasa ba a so mace ta dinga sa turare mai tsananin kanshi da yawa a saka wanda zai iya zagonyewa cikin mintuna kaɗan saboda za ki iya yi wakin sakawa mijinki kuma fita ta taso miki ya za a yi wani turaren ko ka wanke shi wallahi ba za a daina jin ƙaifinsa ba haka ne kwamanda ba za a daina jin ƙaifinsa ba so don haka ki samu kadaran kadahan sai kuma in kin san baki da ajandar fita na tsawon wannan yinin ko wannan kwanan to nan kya iya shafa kowanne ne gwargwadon awannin da zai yi ya disashe kafin fitar ki ta taso to jama'a idan waɗannan su ne dokokin da musulunci ya kafa mana dangane da mu'amala na zamantakewa da mata da maza don Allah ku duba abin da yake faruwa yanzu a social media da irin shigar da 'yan mata suke ku duba ku ga yadda 'yan mata suke yawo a kan titi mana ku duba ku ga yadda fetsara da lalata take bazuwa a cikinmu kuna ga turare wannan annabi na cewa in mace ta sanyo shi ba fa zinar ta yi ba ba kula wani namiji ta yi ba ba komai ba a ji ƙanshinsa annabi ya ce mazinaciya ce amma ka duba ka ga yadda mata yau suka mai da kansu yadda ka san jakunan kan layi ka duba ka ga wannan al'amari malam sallah ne ake magana yanzu wanda a azamul ibadat amma yanzu ana cewa in dai ta san za ta fito da wata fitina ko za ta fito da wani abin da zai tada sha'awa ta zauna a gidanta ta yi sallar kar ta fito ya fi akan ta zo ta yi sallar duk da muhimmancin jam'in nan da yanzu muke magana ban gane ko kun fahimce ni amma ka duba ka ga duk da wannan dokokin amma ka duba ka ga ba akan abin da ba sallah ba ba azumi ba ba ibada ba ba koman komai ba mata suna abin da suka ga dama iyayensu na kallon su mazajensu na kallon su yayinsu na kallon su kowa yana kallo ba wanda zai iya magana ba wanda zai iya cewa kaza daga ma ka an fahimci kai mai tsanantawa ne akan cewa a kiyaye waɗannan dokokin to in Allah ya yarda sai an saka maka suna a unguwarku ya an sa ma sunan banza sai an ɗauki kalan tsana an saka ma saboda an fahimci kai ne san abu doka ne a kiyaye dokar Allah Allah ya yi don haka yake cewa an anibin abbasin a anibin umar an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u nisa'a nisa'akum almasajida wa buyutuhunna khairul lahunna to kuji sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga abdullahi dan umar yace la tamna'u nisa'akum almasajida idan matanku suka buƙaci za su je masallaci kar ku hana su in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sai ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna ɗakunan su ya fi musu alheri akan ina akan masallaci mace ta yi sallah a ƙuryar ɗaki in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi mata ta fita ina masallaci za mu zo mu ji mataki ma da annabi ya tun gabi ki yi sallah a guri kaza ya fi lada sama da kaza ki yi sallah a guri kaza ya fi lada sama da kaza har annabi ya kawo mace cikin ɗaki ya ce to ki yi sallah a ɗakin ki ya fi lada hatta a masallacin manzan Allah wata mata ta zo ta yi masa tambaya za mu zo hadisin gaba kaɗan annabi ya nuna ta yi sallah a ɗakin ta ya fi ta yi sallah ma a masallacin shi saboda kawai kar ta fito wata fitina ta faru duka dai duka saddun leli zari'a toshe kofar barna toshe kofar fitina toshe kofar wani abu na ashakar ya faru ya sa shari'a duk ta tattar waɗannan abubuwa amma sun ɓalle gaba ɗaya sun fito sun bazu suna ta abin da suka ga dama ka duba yadda 'yan matan hausawa malam musulmi suke tallatawa kansu 'yan iska a tiktok suke tallatawa kansu 'yan iska a facebook suke tallatawa kansu 'yan iska a kafafen yada bayanai na zamani mace ta fito duk mamanta a waje ta yi rawa ta juya sannan ta bara lambar wayarta ta ce idan kana bukata ka kira haka ne ko ba haka ba jama'a da hausa ba da turanci ba ‘yar arewa ba ‘yar kudu ba musulma ba arniya ba ta yi rawa ta yi juyi ta kada ko'ina a jikinta ta sa maka kuma nambar waya abin fa da yake faruwa kenan fa irin iskancin da muke gani a amerika irin iskancin da muke jin labari a ingila a faransa iskancin da muke jin labari a kudancin ƙasar nan ya shigo cikin al'ummar musulmi dumu-dumu kuma daga ka zo kana ƙoƙarin rage wannan ɓarnar sai a samu ‘yan uwanka musulmi su ta a kanka yanzu ga malam aminu daurawa hafizahullahu fi sirri wal alam Allah ya kare mana ya ƙara masa lafiya operation ya fitar operation kau da baɗala a jihar kano ƙarƙashin jagorancinsa na kwamandan hizba 'yan mata ne jama'a a university na kano a faculties na karatu a ainihin wato sauran makarantun da ba na jami'a ba a secondary schools a fces a polytechnics haka ake zuwa ake ɗebo su iyayensu sun tura su daga gombe daga kaduna daga abuja daga ina ne daga jigawa daga maiduguri daga borno daga ina ne duk sun tura su yi karatu sun zama karuwai masu lasisi haka za su bar za a zo bakin hostel yadda ake layin sayan abinci na rantse muku da Allah in kuka je jikin jami'o'in ko a nan gwamben da muke magana wallahi idan tara zuwa goma na dare yayi ka je bakin gate din university nan yadda ake layin sayan abinci ana biya haka ake layi da motoci ana jidar 'yan matan nan ana shiga cikin hotel-hotel inda suke cikin garin nan ana kwanciya da su tunda kun dage dole sai kun yi karatun boko to mu ba mu ce boko haram ba ne boko halal ne ku je ku yi amma dai ku ji me ke faruwa da 'ya'yanku wannan bawan allah ya zo ya sa operation kau da badala ina ji ana hira da wata da bakinta take cewa yau kwana bakwai kenan wannan mutumin yana zuwa yana ɗauko ta yana zuwa yana kwanciya da ita a wannan hotel kwana bakwai a jere cikin waɗanda aka kama ɗaliba ɗaliba yara sun zama 'yan iska sun zama fetsararru sun zama lalatattu na taɓa yin tafiya zan je wani gari nan me sunan garin ne kam idan ka ɗauke wajen hanyar kinafa ne nan hanyar kinafa me sunan ina jin ko ɓalɓiya ne ko ina ne ɓalɓiya hanyar kinafa take ko hanyar kwaya eh to balbiya a wajen hanyar kwaye ne ku balbiya mashigan guda biyu ne ku akwai a cikin tashi na to wallahi na bi hanya ina tafiya kawai sai muka sai muka yi kiliya da wani lattara lattara ne na university malami sai ya mun wuta ya gane mota ni ma sai na mar karshe dai sai na ga yana kokarin fakin ya sa trafficator ni ma sai na sa na yi muka tsaya a'a ba zan faɗa muku sunansa ba saboda ba abun a faɗa ba ne ba na son bayyana sunan muka gaisa da shi a'a an kai daɗe lafiya na ganka daga cikin ƙauyen nan ya ce mala aina je neman aure ne na ce neman me ya ce neman aure na ce a wannan ƙauyen ya ce ƙwarai da gaske na ce a ina yan matan naku da kuke karantarwa a yanzu ba ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce ina ya ce na rantse da allah malam ko kyauta ka bani ba zan ɗauka ba ya ce yaran da muna kallo yan uwanmu laccarori suna danne su na rantse da Allah abin da ya gaya min kenan laccarorin ma wasu hadda arna suke zina da 'ya'yanmu musulmi muna gani ya ce a nan cikin yajujuwa majujuwan zan ɗauki mata ya ce wallahi gara in je in samu wata ta gama secondary school a cikin wannan ƙauyen ba ta san komai ba ya ce na ɗauko in zo in tarbiyyar abata ta haifa min 'ya'yana na arziki ba 'ya'yan iska ba na ce iya ce kwarai da gaske mana wallahi wannan true life story in na faɗi sunansa duk nan kun san shi wallahi lattara ne a nan to ka duba ka ga yadda al'amuran suka dawo to malam aminu daurawa ya zo ya sa wannan operation kawai da badala din aka tafi gidajen hotel hotels an yi hira da malam daurawa ya ce rahoton da suke samu na irin iskancin da ake a waɗannan hotel-hotel ɗin wace wallahi tallahi matukar kai musulmi ne na arziki matukar kai bawan Allah ne nagari matukar kana kishin al'ummarka da addininka kai wallahi yace ko kai ba musulmi bane idan ka ji irin barna da badalar da ake yi yace abin sai hankalinka ya tashi ko ba yayanka bane wallahi yace to don haka a matsayin da Allah ya bamu zamu iyakacin kokarin mu kafin lokacin mu ya kare mu iya kokarin mu mu kauda abin da zamu iya kawarwa mu barwa Allah shawara ba shi kenan ba dama marra aminkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadi fa illam yastati wa bi lisani wa illam yastati wa bi qalbi wa dhalika adhafu al iman na wannan abu na din barna hotel ba an makaranta dan makaranta malam yara ƙanana ya sa wallahi tallahi da annabi ya ce kullukum ra'in din nawa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wallahi ba wai haihuwa kai ka bazo yara kawai ka tura su makaranta ba wallahi wajibin ka ne ka dinga bibiyar me wannan irin rayuwa suke yi ka ba ta taci ta sha ta koshi a gidanka ta je kuma ta kwanta wani ƙato wani gardin banza matsiyaci ta dawo gida tana gaishe ka gaisuwar munafurci baba ina kwana kuma ƙarya take yi gurin wani ta je ta an ce a aurar da su an ce a'a to shikenan ku basu su ta gararan ba mu dai har yanzu irin tiyori na iyayenmu na da wallahi mu muna kan shi har yanzu arziki Allah ne ke yinsa kuma mu yanzu abin da muka gano ma ba ma talaka ma a duniya irin dan boko ko ba haka bane wallahi ba talaka a duniya irin dan boko mutumin da an lissafa mar abin da zai samu a wata kuma ma abin da zai samu ba abin da ya taka kara ya karya akwai ma talaka irin ma'aikacin gwamnati sai zallar basu suka sai wata ya kare suke tsammanin rahama mu kullum a cikin rahama muke eh to ka fantsama kasuwa in kana so ka zauna lafiya yanzu akwai wani yaro a nan yake aiki a nan abin nan federal medical center makocina ne a ara lokacin da zauna arawa wasu sun da faɗi sunan su ba ku san shi yana aiki a federal medical center amma yana aikin wuta yana aikin hannu wallahi tallahi ya gaya mun akwai lokacin da aka yi wani yajin aiki su ma nan aka hana su albashi yayi an jima ba a musu albashi ya ce ya rantse da Allah MD ne kaɗai wanda ya kai matsayin MD ne kaɗai bai zo gurinsa neman bashi ba ya ce amma duk wani babban likita ya ce zai buga masa alaya a samu wata 20 da allah 20k ka gama turancinka duk na banza ba abin da kake da shi na rantse da allah za a samu 20k duk turancin ya kare bai da kwandala mala to wai a hakan ka yadda ka bar yarka ta je ta yi kwalin da ba zai mata amfani ba kai ma ba zai ma amfani ba allahumma illa ilimin da za ta samu ta samu wayewa na rayuwa amma in dai magana ta samu abin duniya ne ƙarya ne wallahi to shi yasa wallahi wanda zai yi karatu da manufa ta addini da gina rayuwa da karantar da iyalai wallahi ya fi wanda yake karatu da niyyar wai ya je ya aike samu kuɗi a najeriya a najeriya a ka tafi dai wata ƙasa amma dai banda najeriya kan sun gama kashe komai sun hana kowa sakat to amma a hakan kake so ka lalata lahirarka baka tsaya kai wa kanka tsari da zai manfa mai amfani duniya ka da lahirarka ba daga kai har iyalanka to yan uwa wallahi mu sani wannan yana daga cikin abin da ya sa kowa ga annabi ya sa irin waɗannan dokoki da ƙa'idoji mata kar su fita kaza kar su kaza in za su kaza a kula da kaza amma ka duba yanzu yadda suka fantsama duniya mala suka batsar da duk karantarwar manzon Allah duk abin da abu mai amfani sun jefar da shi sun dawo suna neman yancin kansu kaga mace tana gogayya da maza wata ma hatta fi maza tsageranci da tsiwa yau an waye gari mata 'yan duniya su ake ji su ake maganarsu kwanan nan na biyo wani layi zan wuce sai na ga wasu jama'a haka sun taru sai nake tambayar wani na ɗanyi burke saboda mu muna da tsegumi da kaganmun nan mu masu da'awa muna da tsegumi wallahi komai sai mun tambaya yanzu ba gahi labari zai zo muku ba da ban tsaya na tambaya ba kaga da ba za ku ba ko ba haka bane da haka duk motsi sai mun tambayi me yake faruwa na sauke gilar na tambaya na tambayi wannan ce ya me yake faruwa ne yace a ai yar wasan Hausa ne wace ce Gombe ta zo wallahi nace a wace ce Gombe ba na so in faɗi sunan ne saboda nace a nace ita ne yanzu duk aka taro hakan nan yace nace to me ta zo yi wai ta sayi wani gida ne a nan ka ji fa ta sayi gida ne a nan naira miliyan goma sha biyar turo kudin kawai ta yi aka biya kudin gidan ba ta ma zo gidan ba ta gan shi sai ranan ne ta zo ta taga gidan to shine aka kyallaro ta shine dandazo da manya na rantse da Allah wani hadda gemu wai ya zo yana kallon wace ce gombe ka duba ta ga lalata malam wai ya zo hima yana kallonta a shirare yau su ne abin sha'awa bayan wannan abin ya faru bai wuce da sati ɗaya ba sai muna hira da wani sai nake kawo masa wannan magana sai ce he dariya ya ce aka raba kalla ya ce ai da zan faɗa ma wani abu akan wannan yarinyar da za ka yi mamaki ya ce Allah ya ce wallahi ya ce ni makwabciyarmu ne ya ce akwai saurayinta shekara kusan goma sha biyar da suka wuce wanda take zuwa haɗakinsa ta kwana shi yasa na ƙina faɗi sunan saboda wannan wani sirru ne ya ce na rantse da Allah a gabanmu da asuba zai mata dukan tsiya yadda ke ta ya tattaka ta ya kore ta ya ce abin mamaki wai yau wance gombe wai ita ce yanzu take zuwa garin nan tana sayan gidan miliyan goma miliyan kaza miliyan kaza saboda iskanci ya ɗaure mata gindi ya ce jaka wawuyar yarinya malam a lokacin da na santa ba ita ba komai ba ce ba yar kowa ba ce ce amma yanzu yan iska da manya sun ɗaure musu gindi yanzu su suke wa daka yanzu kuna ga wani mawaƙi nan ya fito yake caccakar fadar shugaban ƙasa cewa duk najeriya ba wanda ya ba da gudunmawa a zaɓe sama da shi ya ce ban da shugaban kasar ba wanda ya bada gudunmuwar da ya bayar me dalili saboda sun yi infawarin ɗinsu sun ba su ƙarfin da za su iya wannan magana yes sun ba su kuɗi miliyan 150 200 300 musabakar qur'ani za a yi ana neman mota uku a bawa yara sun haddace qur'ani su hana amma akan waka challenge na waka kwaya ɗaya sai a rabar da mota ashirin haka ne ko ba haka ba ai bai musu komai ba tukunna ni har yanzu bai gama cin ubansu ba a gurina ni tukunna ba su suka jangwalo ba su suka yi infawarin ɗinsu suka karfafa su suka ban- banka musu kuɗi da har suka- suke fitowa su yi tinkaho su ce ya kamata a yi musu kaza in ba abin da ya taka ya isa ya wannan maganar ban gane ko kun ba gane ba kuma suwa suka bashi kuɗin suka bashi damar da yake irin wannan maganganu su suka bashi za ka kurbu da su kawai ba ruwanka da su alkhabithatu ne lil khabithina in iska ne da yan banza suka haɗu kaji abin da suke bawa yan matan nan da mawaƙan nan da irin damar da ake basu kai tsaye za su je su ga shugaban ƙasa amma kana ga kwanakin ba malam aminu daura yana faɗa ya ce da suna ganin shugaban ƙasa duk ƙarshen wata ya ce da aka ga suna zuwa su faɗi gaskiya su ce a gyara kaza a kula da kaza ya ce wata rana sun sauka a abuja sun je su sun fita sun je sun ɗan ci abinci sun dawo kowa ya zo ya murɗa ki ya ji ki a bu- a rufe ya murɗa ƙofa ƙofa ta ki buɗuwa sai ya kira ɗan uwansa aka raba kalla ni fa na buɗe ƙofa ba ƙofa ta ki buɗuwa ya ce ai ni ma na buɗe wallahi ta ki buɗuwa ai ni ma na buɗe ta ki buɗuwa ƙarshen ta haka suka tattara suka dawo kano ganawa da ba su yi da shugaba tun daga nan aka toshe kofa matsiyatan banza matsiyatan wofi mana ku bar mu da su ba ruwanku ku bar mu da su saboda haka su suka karfafi 'yan matan suka karfafi mawaƙan suka karfafi wannan suka yi infawar ɗinsu suka banka musu kuɗaɗe don haka yanzu sun yi ƙarfin da za su fito su yi challenging nasu sun yi suna tunkaho yanzu suna da dukiya suna da fawa da haka za su fito isalin zan nasu tsuntsun da ya rajuwa- ya ja ruwa hi ruwa kan tafka ka gaya mun wanda malami ne aka yi infawarin ɗinsa aka taimaki da awashi tun da aka fara gwamnatin wanda yau za a ce malam je ka nemi guri 200 by 200 ko 500 by 500 mu gina ma markazi da makaranta da komai tun da mun ga kana kokari kana karantarwa kuma akalla a harkar siyasar ma ka ba mu gudunmawa wa suka yi wa amma ku je ku ji mawakan nan gidaje a abuja gidaje a kano manyan motoci manyan kaza manyan kaza manyan kaza ƙaryar banza kawai kuma kai ka san ina da bakin magana wallahi wallahi kai ka sani ina da bakin magana wallahi ina da bakin magana ko a wacce gwamnati ne da wacce ta wuce da wacce take ci yanzu wallahi ina da bakin magana ma ba zai yiwu mu zuba muku ido ku ta yi wa mutane abin da kuka ga dama ba Allah ya shiryar da mu saboda haka al'amuran mata da kuke gani jama'a al'amura ne wanda annabi ya yi ta tarewa ya yi ta tarewa sahabbai sun yi ta toshe kofar barnan nan amma Allah ya san da matsiyata suka balle ta kuma yanzu ga hinan ta zo ta gallabi jama'a duk ɗan kirki yanzu yana ganin abin da ke faruwa ba shi da daɗi yanzu ni da nake harkar wayoyi nake harkar abin nan accessories kayayyakin waya kwaba caja screen guard wayoyin kansu ina da shaguna na har guda biyu a nan bakin abin nan ka je ka ga irin shegantakar da ake a a waɗannan guraren nakan je wata ran ne awa biyu awa uku a cikin shagon ina kallon duk abin da ke faruwa duk abin da ke faruwa akan ido na yake matasa sun zama lalatattu mana wata fa za ta zo sayan waya fa a gurin wani a nan gurin za su yi arrangement cewa zai bata wayar kyauta a nan gurin za su sa lokacin da zai je ya zina da ita kuma wallahi wata matar wani ne a nan ta fito kasuwa a nan suka yi arrangement a nan suka gama komai barnar fa da take faruwa kenan wannan dattijan malam daura ya zo yana kokarin tare waɗannan abubuwa sai gashi an yi ta akan dattijan nan masu magana na yi human right na yi kowa yana magana da mai tsamin baki da mai warin baki da mai murgudaddan baki kowa yana da bakin magana malam daurawa bai kyauta ba abinda hukumar hizba take ba ta adalci bai dace kaza kaza kaza kaza ba wai wata fada ana hira da ita wai ta fito sayan kifi ne shi ne wani bawan Allah ya ce kifi dai yanzu tsakanin da Allah ya ce sai karfe goma sha ɗaya na dare za a zo sayan kifi ya ce Allah wadaran wannan kifi wallahi Eh, gaskiya ne duk kifin da zai fito da matar aure karfe sha ɗaya Allah wadaran shi da dai cije mai shekara saba'in me ya zo yi kifi ya fito da ke karfe sha ɗaya na dare kuma ya rasa inda zai kawo ki kifin sai bakin wannan hotel ɗin da ake baɗala Allah ya yi da haka yake cewa la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna kar ku hana mata in sun bukaci zuwa masallaci amma ku sani dakunan su yafi alheri sama da ina sama da masallacin bari mu karasa wannan hadisi guda biyu sai mu abun nan tun daga jeru ne wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'ana al-isha al-akhira annabi yace duk matar da ta shafa bukhur turare abinda ake cewa bukhur shine turare irin na hayaki wanda mace za ta dumama kanta ko ta turara kanta da shi wanda za ta ɗauki tsawon lokaci bai bar jikinta ba ina fata an fahimta to duk matar da ta turara kanta da turare bukhur in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ce fala tashhadanna ma'anar isha al-akhira kar ta kuskura ta halarci sallar mu ta ƙarshe sallar isha saboda za ta taho da ƙanshin ta zo ta damu mutane kuma sannan hukuncin ta hukuncin mazinaciya ne an gane wa anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajidallah har ilo dai daga Abu Hurairah yake cewa annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah kada ku hana mata bayin Allah zuwa ɗakin Allah walakin liyakhrujna wa hunna nafilatun ko ko tafilatun ne tafilatun yawwa sai dai su fito wa hunna tafilatun ai ghairu mutatayyibat wato babu turare a jikinsu shine tafilat kar su sanya turare kar su sa shafa wani abu mai kamshi da zai zamanto mutane suna jin wannan kamshi yana damun su ita kuma tana daukar hukuncin a mazinaciya Allah ya sauwaƙe za mu dakata anan za mu tahi biyutuhunna khairul lahunna ga hadisi da za mu zo mu karanta sati mai zuwa in Allah ya kai mu wanda yake nuna mana cewa mace ta sallah a gidanta ya fi alheri ta je ta masallaci da haka mata ku nutsu ku fahimci waɗannan karatuttukan suna da muhimmanci abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da ni da ko Allah ya fe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh